نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من سيئات أعمالنا وشرورها إنه تعالى هو الكريم الواحد الحنان المنان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إغوى مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ita ce rana ta tara da fara azumin ramadan mai albarka ranar alhamis kwanci tashi kunga kwanakin na tafiya dubu da ɗari hudu da kuma arba'in da bakwai bayan hijira daga makka zuwa madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma cikin baka 26 daidai ga watan biyu fabrairu 2026 ina so kafin mu je ga tambayoyi ku haddace wannan addu'ar ku ce Allahumma inna nas'aluka rahatal bal inna nas'aluka rahatal bal wa husnal hal hal wa nazahatal kathiri min al mal حتى الكثير من المال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال يا سميع الدعاء والأقوال زمميتا اللهم اللهم إنا نسألك إنا نسألك راحة البال راحة البال وحسن الحال وحسن الحال ونزاحة الكثير من المال ومتاعك كثير من المال وقبول الأعمال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال يا سميع الدعاء والأقوال ma'ana ubangiji ina roƙonka rahatal ba'al kwanciyar hankali amin tashin hankali bala'i ne ba za ka iya ibada ba ana son ka zaɓi kalmomi masu tsada kai ma Allah kokanka ku sake faɗi Allahumma اللهم inna إنا nas'aluka نسألك rahatal bal راحة البال wai haddace wannan zuwa nan kawai kusan kawai haddace wannan ko jamil na biyu wa husnal hal وحسن الحال da yanayi mai kyau wallahi malam a addininka a rayuwarka a aurenka a mutuwarka da kabarinka very general husnal hal Allah ka ba mu husnal hal wai haddace wannan wa husnal hal to daga nan zuwa nan abu biyun nan wa zai iya kawowa wa nazahatal kathiri min al mal ونزاحة الكثير من المال ونزاحة ال...
كثير من المال وهذا شيء ونزاحة الكثير ma'ana ubangiji da dukiya mai yawa amma mai tsarki wannan muhimmiyar magana ce domin ba magana ka ta dukiya in ba ta da tsarki wallahi bala'i ne wani zahatar kathiri min almal purity of the quantitative wealth ya zamanto tana da purity ku sake faɗi wani zahatar kathiri min almal من المال طيب وقبول الأعمال وقبول الأعمال da kuma karban ayyuka shi ma wani abu ne mai matuƙar muhimmanci domin ba daɗi kai da wahala a duniya Allah ce ban karba ba auzu billah Allah ka kiyashe mu to wannan addu'a ku kiyaye ta ya sami'a du'a'i wal aqwal يا سميع الدعاء والأقوال dan Allah ku karanta gaba da yanzu ونزاهة الكثير من المال وقبول ال... وقبول ال... ya sami addu'a'i kafin majalisi ya tashi a haddace masu rubuta ko rubuta ko tura kuma a ainihin shafuka na night saboda saƙon ba nan ne kaɗi na duniya ne gaba karanta tambayoyi amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da kai. Malam ya ce ya tace shekarar ta goma sha uku sai ta fara al'ada. Yana azumi ya haukata.
to dama ɗawainiyar shari'a ba ta hawa kan kowa sai wanda yake baligi kun gane ko? baligi kuma mai hankali saboda ko da mutum baligi ne in mahaukaci ne za ba za ka yanzu ka ce mahaukaci ya azumi kuma ga shi baligi ne saboda haka dole ne zamanto baligi mai hankali a to waɗanne alamu ne ke tabbatar da balaga da ke cancanta mai ‘ya'ya fara ibada game da ‘ya mace tun da akan ta tambayar ta gito ya zamantun a ga alamu da ke alamta e ta kai shekarun aure za ga features yani daga ciki akwai gashin hamata akwai gashin mara misali wasu kuma haka ɗin kan yi jinkiri ba lai bane zuwa kan lokaci kuma Allah kan tsiro da nono a ƙirjinsu kuma za ka iske sun fara jinin al'ada to waɗannan alamu ne da ke alamta maka e wannan ya ta kai haka to tambayar duk abin da ka faɗan nan dole sai sun taru ka ba su duka ba ba haka ba idan aka ga wasu daga ciki to shi kenan to amma ana iya samun yare ka ta fara jini da wuri suka ce wannan ya danganta kuma ga inda mata suka fi za a ga wani lokaci 'ya'yan da suke wurin da ake kira wato wato wato wato wuri mai zafi Allahu alam an ce ko sun fi saurin balaga ne sama da waɗanda suke rayuwa a temperate latitude misali ƙasa mai sanyi kaje irin su Scandinavia misali waɗanda suke ainihin kasashe masu zafi sukan yi saurin balaga wannan kuma halitta ce ta ubangi saboda hormones na jiki yakan amsa goron gayyatan balaga idan a wuri mai zafi ne saboda haka ya danganta to mu misali kamar nan kasar arewa a wani yanki muke yankin zafi ne ko yankin sanyi ne saboda haka idan har yarinya ta kai sha hudu ah to ai shekara sha hudu akwai yar sha biyu za ga ta fara fi da nono ba samu to in dai har wannan alama ta fito kuma sannan ga jini ko shakka babu za ta fara azumi ina fata ka fahimce ne saboda wannan yarinya da yayi magana ya faɗo su daga cikin alamun balaga ko bai ambata ba ta fara mai al'ada khalas shikenan sai a gaya miki al'adan nan wata alama ce cewa Allah ya na nuna mana cewa kin kai jallin da zaki iya karban bakuncin da a cikinki sai ki mai da hankali sai ku sa ido a daina wasa ba dun namiji zai kira ki make kula da shi ai wallah kuma samari ku daina tura sako ga 'yan mata ba gaira ba dalili a tsara mutunci tsara mutunci kada wanda ya miki magana akan titi ki saurare shi in aurenki ne Allah ce wa'tul buyuta min abwabiha ku shigo gida ta kofa mana wannan shine abin da ya kamata a takeice amsar kenan kuma Allah ya samu dace tambaya ta gaba Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya.
wa iyyakum wa iyyakum Malam shari'a ta sa yanayi da zai bayu a dubayan fasiki sallah.
to shari'a ko ta bada dama a bi fasiki sallah to amsa na cikin baitoci na al-Imam al-Qahtani yace ma a kulli barrin salliha aw fajirin ma lam yakun fi dinihi bi mushani ma a kulli barrin salliha ka gaje ka bi sallah a bayan duk mutumin kirki aw fajirin kuma fajiri kaga amsa ka ta fito amma shi fajirin sai ba da condition ma lam yakun fi dinihi bi mushani to muddin shi wannan fajiri a addinin shi ba shi da matsala a aƙida ita ce manar magana a ya ce kowa Allah ne ka bi shi sallah kuma yana la'anta sabar annabi Muhammad ka bi shi sallah ya ce ai sabo wa ya gaya muku laifi ne ka bi shi sallah da sauran zance na shirme amma idan misali mutum yana jan ku sallah kuma a'udhu billah ana tuma shi da shan taba ko giya ko a'udhu billah in bai kai ga taba aqida ba ya halatta abin shi sallah dan sabo shi sallah ba wanda ya sha giya daga baya tuba amma fa sai an rasa wanda yake ba shi da wannan matsalar a yi kwarai da gaske a yi sallah ba wasa ba ce amma duk wanda ya shiga wato gonar ubangiji ya da awar allantaka ya taɓa darajar sahabban annabi muhammadu to sallah ai ba a bar wasa ba ce da har zamu bi ka ko ku gane ba ne ba ma wato ina fata kun ji amsa ku kenan ba ma wannan ba duk wanda a tilawa ƙur'ani yana kuskure ba za a bi shi amma kurin iri biyu ne akwai alkhata'ul jaliyu da alkhata'ul khafiyu akwai kuskure na fili kai daga ji ka san kuskure ne yanzu duk musulmi in yaji an ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amtu alaihim sai ka ce an'amtu ko baka je makaranta ba ka san kai ba an amtu ake cewa me ake cewa to sai ka ji liman na wannan to shi wannan kai tsaye ba za bai sallah ba dan ya canza ma'ana ya canza fassara shi suke kira al-khata'ul jaliyu the evident error a fili yake araftun ko misali yace min sharri ma halaka ha ha madadin ha ha ha to kaga ana neman tsari daga sharin abinda Allah ya halitta shi sai ce abinda Allah ya aski kamar da Allah wanzami kenan auzubillah to irin wannan babin yin sallah ko yafi kowa nagarta kuwa saboda barnadi ya taba qur'ani ba za mu yi sallah to amma akwai mai kuskure kuskuren da yake bai kai wannan muni ba suna kin shi al-khata'ul khafi the hidden error shi wannan sai dalibin tajwidi ke ma ganewa shi wannan ana iya mishi afwa ga misali in mutum ce siratal ladina an'amta alaihim akwai kuskure ta kaga ba kowa ya gane ba cikin ku amma an amtufa kowa san kuskure amma an wannan dan shirin da ya fa ma ba mai ganewa sai ɗalibin da ke karanta tajwidi me ya bari kenan ya bar izhari matalla harufin izhari nawa ne shida su ne me akhi haka ilmin hazahu ghairu khasin to kaga wannan sai ɗalibin da ya zauna ya karanta tajwidi zai gane to in aka samu liman na irin wannan shi ana iya daga kafa sabanin wancan wancan kwakyara ta fito fili karara wannan kuma abu ne a boye sai wannan shi kai wani ya kuskure ko ka iska yana yin madda sama da yadda ake bukata idza jaa nasru ayyawa to irin wannan ba zabe shi ba ko madadin za sai ce za ya ce izaja ka canza harafi ko masu ce ainihin walkafiru na homo zalimun la duk inda kalmar zalim ta zo ba cewa za za ake cewa sai ka turo harshe ka kumbura abin nan malam a tashi a yi karatu za zai zo ku faɗi za zai zo vavavizuve practically kenan misali amma idan zaira ne za ka ce za a ji ta fiyo za kun gane ko? zalun kuma sai ka ce za ita ba za ka kumra ba yanzu na ce da bakin boko ka rubuta mini zakari me za ka sa zai kawai amma na ce ka rubuta a zalime me za ka rubuta ku faɗa mana da baƙin boko ka rubuta a zalimi ba diyat ba ne diyat na zalun ne a zalimi sai ka sa z ka sa ɗigo a ƙasa su ne ƙa'idar transliteration kun gani saboda haka idan mutum yana wannan kuskure irin wannan in dai babban kuskure ba za bai yi sallah ba wallahi ni fa ko sallah na zo na ji mutum na gada-gada sai sallah mai tafi ƙur'ani wasa ne kitabullah so wannan na ba da amsa ƙarƙashin maganar fasiki kenan an ji amsa akan wannan da kuma abin da ke da alaƙa da haka akwai ta tambayar kuma bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina speaker man وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين wannan ita ce aya mai lamba 31 daidai a cikin sura ta 8 wa idza tutla alaihim ayatuna kaga kafirin nan in tutla na nufi in an karanta musu daga tilawa ake cewa tutla idan an karanta musu ayoyinmu Ƙalo sai ka ji suna cewa au qad samina ita mun ji mun ji launa sha da mun ga dama mu ma la qulna mithla hadha zamu iya faɗin irin wannan abin da ka faɗan ya Muhammad aga izgilanci da girman kai da taurin kai da hasra da kyashi da mun ga dama zamu iya kawo wannan abin da ka faɗa in hada ya wannan aya da kake karanta mana illa asatul awal ta zo mu ji tan tsofaffi da suka wuce kajifa ka sani ashe ba yau aka yi ma qur'ani makirci ba ba yau aka yi gaba da addini ba in kun ga kafirai suna yi a yau ai kananan alhaki ne manyan kafirai sun wuce ai akwai kafirin da zai ci ba wuta kace ba sai dauki garwashi ya sa a baka to to kaga ainin kafirai ai baka damushe ne kawai ƙananan alhaki ne misali kawai kila da awace ba tashi an yi ba ba a karantar ba watakila ba ana musu kuma hali na kirki ba da kuma saka ce irin nan to kun ji abin da wannan aya ta faɗi sai mu je ga aya ta gaba na'am
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا جرت من السماء lokacin da kafirai suka gaya maka ya manzo suka ce Allahumma ya ubi sai suka domin tun a zamanin jahiliya suna suna cewa Allah sun san Allahumma suna faɗa to sai suka ce da kai Allahumma ya ubangiji in kana hadha huwa al min indika in dai wannan abin da annabin naka ya taho da shi in dai gaskiya ne daga wurinka to ba mu yadda ba kaji ba ga abin da kai- muke son kai mana Allah suke ga maka fa'amtir alaina hijaratan mina sama ka yi mana ruwan duwatsu daga sama na azaba an ƙi kaji kafin farko ko fa'amtir ka yi mana matsaro menene matsar ruwa ba kuma ruwa daga minal hijara na duwatsu minas sama daga samaniya in wannan bai samu to a wuce na bi azabin ali kawo mana azaba mai raɗaɗi akwai mai haƙurin Allah? babu shi Allah shi ne alhalim a saba mai kuma ya yafe a yi tsaya an tuba ya ce na gafarta mu Allah gafarta mana ya ubangiji in bayanka da suka yi maka tawaye ka gafarta musu to ina ga bayanka da suka ce sami ina wa aba'ana Allah ka sanya mu cikin su ci gaba وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to barka ji abin da Allah ce wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana mu'adhibahum yastaghfirun sai ya ce ai wama kana Allah li yu'adhib suna kiran wannan lamul juhud yau ai ba tsarin Allah bane yayi musu azaba wa anta fihim bayan kana cikin su ya manzo Allah kenan albarkar kaza kadangare ke shan ruwan kaso sun ci albarka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya aya number 107 ba mu aiko ka ba face dalilin samun rahama ga dukkanin halitta ashe ba su sani bane ko kafiran yau da suke izgilanci wallahi suna cin albarkacin annabi Muhammad ne da tuntuni Allah ya tada duniyar kun Allah wani abu ne ya kyale su ne inna rabbaka labil mirsal suna nan Allah na madakata Allah ce ku yi lokaci aka ba ku ta lalace mai kamar menene mai kamar saki to kaji abin da suka ce fa Allah ce Allah ba zai musu azaba ba wa an tafihim kana cikin su hmm? to shikenan da Allah ta'ala kuma ya dauke shi ba ya sake ba da garanti ya ce wa makanul mu'azzibahum wa hum yastaghfir muddin suna istighfari kuma Allah ba zai musu azaba shine malamai suka ce Allah ya ba wannan al'umma security guda biyu gabarin azaba samuwar annabi a cikin ta kafin ya bar duniya to garantin dauke azaba ne gabarin su to da ya tafi istighfari shi sa malamai suka ce karkai wasa da istighfari istighfari suka ce idan shaidan ya yaudare ka da sako dauko istighfari ka rusa shi ya ki jini istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah harshenka kada ba kuma karka dauka istighfari wai sai kai laifi ta kudu to ai shi istighfari kun ji da kyau kana istighfari akwai istighfari na dole saboda sabo ake yi akwai istighfari na mustahabbanci saboda kawai ka kasa ma sauke haƙƙin ubangiji a kanka suka istighfari da ya ce ka yi sallah ka yi haƙiƙan yadda yake so ni na san na kasa ni na san kaina i am deficient to na neman gafara ubangiji azumin nan da ya ce mu yi ni ba na da'awar na yi yadda allah yake so ɗari bisa ɗari ina da rashin cika to Allah ka cika min kuma ina istighfar to wannan istighfar kenan babu wanda zai wadata gaba da istighfar in dai annabin da bai taba laifi Allah ce wastaghfiru yace wastaghfirullah to yana ga mu kenan saboda istighfari amana ce garanti ce gabarin sa falalar istighfari na da yawa imamu ahmad ibn hanbal a cikin kissar da ibn al-jawzi ya ambata game da shi wata ran ya dawo daga tafiya zai koma gida a birnin baghdad dan baghdadi ne sai dare ba imamu ahmad ibn hanbal saboda haka sai ya tsaya yayi zango a wani ƙauye ba wanda ya san shi a ƙauyen kuma bai san kowa ba amma sai ya ga masallaci sai je zai shiga masallacin ya kwana sai mai gadi ya ce a malam ba za mu baka dama ba ya ce da Allah bawan Allah kuma Ahmad lokacin ya wuce saba'in ya tsufa ko bai san imamu duniya ba ne mutumin ya ki aka buga ce malam ba fa za ka kwana a nan ba ni oda aka ba ni imamu Ahmad malam ya gaji ya faɗi sai ya faɗi mutum ya dinga jan imamu Ahmad ana cikin wannan tatafur za su ɓatta juyatta sai ga wani mutum mai sana'ar gasa biredi beka ɗan ƙauyen sai ce mene ne wannan sai ce wannan mutumin ne wai imam a wannan mutum wai na sai kwana ana ba za ka bari ce ba zan bashi ba don an hana ne ya ce to shi ma bai san imam ahmad ba ne ya ce malam za ka yadda ka zo ka kwana a gidana tun da zuwa gobe ne ya ce eh zan tafi أحمد بن حنبل الشيباني إمام الدنيا إمام في التفسير إمام في الفقه إمام في العقيدة إمام في السنة إمام في الحديث إمام في الزهد هرماكة إمام في الفقر حتى أتلوتي ka kai ba za ka so a ce kai limamin na iftar da shi na uzu baka min alfaqari kana jin labar ahmad ibn hanbal subhanallah manyan bayin Allah sauraka wannan mutumin sai kai shi gidan shi to abinda ya faru imamu ahmad sai ji wannan mutumin bayan an ce ga inda zaka kwanta cikin dare sai ji mutumin yana ta istighfari istighfari istighfari gari na wayewa za su je sallah a masallaci sai ce don Allah an tambaye ka mana ya ce bismillah har yanzu bai san imam Ahmad bin Hanbal bane na ji kana ta istighfari jami dalili ce a ai na san falalar istighfari ne ina istighfari nan a matsayin tawassuli zuwa ga Allah Allah ina kama kafa da istighfari ka nuna min Ahmad bin Hanbal a rayuwata yace ana Ahmad bin anta Ahmad eh ana sai mu sai kuka albarkacin istighfari فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنعام ما لكم لا to amma duk wanda ya ce astanghfirullah ya kuskure akwai masu batawa ce astanghfiru to kuskure da Allah a gyara astagh karka ce astaghfirullah da Allah a gyara ba daidai bane ka yawaita wa iya ka yawaita istighfari kullum a rana kai nawa ajiya ce babba Allah ya sare mana to shine Allah ya ce yo Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfirun suna istighfari to amma tare da haka kuma ka ji mai aya ta gaba Allah ta'ala ya ce wa malahum وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
wama lahum Allah yu'adhibahum Allah yau me zai hana ko Allah ba zai musu azaba ba a can ba azaba muddin kana cikin su to babu shi yanzu ba zai azaba ba suna istighfari ana nufin mu'mine ne yawa karkai musu kudin goro to tunda akwai masu tirjiya Allah ce yau me zai hana ba zai musu azaba su kafirin kenan ko bu gane bane wahum yasudduna alhali suna kore mutane anil gabarin masallaci mai alfasallacin harami suna hana mutane farko-farkon musulunci kun san abin da suke yi sai su je bayan garin makka duk wanda zai ce ina zaka eh zan je ne in musulunta gun muhammad sai ce kwaga koma ka rike addininka na gargajiya fi maka addinin muhammad har sukan ce to ya hana fazina ɗaya ce to ainihin ba san da ita ba to ya hana giya sai ɗaya ce eh to nan ba za a yi ta bari in koma in sha ta shekara in ta ishe ne baɗi na dawo akwai wanda ya haka kuma bai ke baɗin ba ya mutu ta gaba shi da rau to abinda suke kira ɗaya kuma kan ce nuhazziruka hulama bani abdul muttalib ba za ka je maka ba ka kiyayi dan gidan abdulmuttalib ma manzan Allah kenan Allah ya ba shi lafazi mai kyau ɗaya da ya zo sai ce to ai in haka ne ni zan sa ainihin auduga a kunne na ina kewaye ka'aba don kan na jima abin da yake karantawa amma ina da ya zo yana ɗawafi irin nasu na jahiliya annabi na tilawa malam sai sautin yana penetrating sai ce a'a wani abu nake jaka sai cire yace ni mutum ne mai hankali in naji ba daidai ba zan gane barin ji me yake faɗa ai daga ji sai aka kamo shi shi wannan ya taho da shi suke hana mu to shine Allah ta'ala yake cewa yau me zai hana Allah ya musu azab wa hum yasudduna anil madal haram suna bankaɗar da mutane suna kautar da su gabar masallacin harami wama kanu awliya'ahu su ba mazuwan shi bane ba waliyan masallacin harami bane ko ba waliyan Allah bane in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah sune masu tsoron Allah yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun a cikin sura ta goma suratu yunus kenan waliyan Allah so ne masu tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin su walakin da aksarun la ya'lam mafi yawan su ba su san haka ba aya ta gaba وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الآية Allah sai ke gaya mana irin sallan da kafirai ke yi a maka don suna kewaye ka'aba amma matansu kan kewaye ka'aba wani lokacin su bar tsirricinsu a fili uzubillah wani lokacin su sa ganye to sai Allah ya hana ka yace ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin kullu shab can cikin sul arab aya 31 ku rufe jikin to mazan su kuma in suka zo kewaye ka'aba kun san me suke yi fito shine muka'an kenan da kuma tasdiya tafi duk inda kaga ibada da tafi akwai matsala ciki duk inda kaga wani tafi ana ana tafi ana rawa to shedan ya shigo ba asalin addinin annabi muhammadu bane abinda kirista kenan ke yi tafi da iwu da sauransu ka nuna mata a coci ka nuna mata ko musulmi a masallaci kaga the difference is clearly clear ba ɗaya bane saboda waɗannan addinin Allah ne wancan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka wanda kaga ya ja mutane ana tsalle ana tafanin ba addinin Allah bane wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya sallar kafirai qurayshawa a lokacin ba wani bane illa muka muka'an ko shine fito whistling shi yasa shi kanshi fito abin zargi ne fito in ka ji fito sai gidajen bol sai gidajen wasa ka ji fito a masallaci auzubillah waɗanda suka fara fito kuma su ne mutanen annabi lot ka san tushen bala'i wanda suka fara kuma samar da stadiya na wasa su ne mutanen annabi hudu atabnuna bi kulli ri'in ayatan tabathun ri'in aya aya shine stadiya stadiya plural stadium kwaya daya ina fata an gane ko duk wani wasa kuma ba don wasa Allah ta'ala yake ba to su mutanen annabi lutu kuma su suka fara bude kirji ka kato kirji saboda su suka fara wannan su suka fara hada zakaru fada duk waɗannan wa da kuke shagala da su suna da road cikin wasa da shirme kuma ba don wasa Allah ta'ala yake ba a hada zakara su yi fada hada ya kashe daya عرفتم وما كان صلاتهم صلصوا بتكسنشي با عند البيت اجكن كعبة إلا مكاء فاجي بيتو وتصدية دكما تافي سألتو فذوقوا العذاب كدندني عذابا بما كنتم تكفرون سوى دا كافر مع الله دكوكي آية تقبع إن الذين كفروا ينفقون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون a wannan ƙira'a ko tilawa da malam ke jamana yana kasrul munfasil ne ko wasatul munfasil na'am ko tulul munfasil wanda yake a tajwidi wasatul munfasil to menene ma munfasil ta by the way ku faɗa mana almaddul ja'izul me za ku ce muttasil ko munfasil munfasil amma al-maddul wajibul muttasil ina misalin muttasil ku faɗa wanda ba zai kawo kawo misali na'am jamil sama ma al-mala'ika mis la la ikraha wannan ba muttasil ba saboda la kalma ce mai zaman kanta ikra alhamza a wata kalma ne so munfasil ne separated segregated ba dai bane amma muttasil ka sami wato alif ko alu inji ba shi a makarantun mu na allo idan alu ta zo harafin madda sannan a samu alhamza a haɗe a kalma ɗaya misali as-sama'u as-sama alu hamza kalma ce ɗaya ana kiransa almaddul wajibul muttasil mai alif biyu da rabi har ka biyar in kana son ƙara sai ka ce shida amma misali kamar nan da aka karanto mana wallazi na kafaru ila jahannama kaga kafaru kalma ce ila alhamza a kalma daban ba wani ake shi munfasil to wannan madadin shi na ganin dama ne jaizi ne ba dole ba ne amma idan kana yin tilawa a matsayin tartili lokacin koyo ba hadaru ba ana son kai araftun wallazina kafaru ila jahannama yusharun wadanda suka ka haka ne ba yawa innal ladhina kafaru wadanda suka kafirce barka ji abin da Allah ce ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون إلى آخر الآية waɗanda suka kafirce suna kashe dukiyoyinsu liyasuddu an sabilillah don su bakatar su kautar su toshe wa mutane hanyar Allah suna yi kowa sayi kudin da ake kashe wajen yakar musulunci la ilaha illallah a shekara za ka sha mamaki abinda church fada paparoma ke kashe tun zamanin pop john paul a baya kasa abinda suke kashewa littafin wani malami mai suna ma'awil hadam gatar rusawa abinda suke kashewa 'ya'yan musulmi kawai matansu balantana zamanin kuma intanet yanzu nan ku shagartar da su da wasa wasa wasa wasa ga 'ya'yan musulmi suna ihu a watan ramadan shaɗan na murna da su Allah na Allah wadai da su ramadan ashe ya kamata ko don ma girman ramadan ku ce kai ramadan ai muna tsoro kada Allah ya fishi da mutu amma ina shaɗan ya riga ma mai zuciyar ɗan kuɗin da za a samu ga waɗanda suka lalace kenan Allah ya gane da su masu ganewa suna kashe dukiya iri-iri su yi barna su yi ƙarya su shiga ƙauyuka suna karantar da waye ai annabi isa allah ne dan allah su tona rijiyoyi mu kuma muna bacci sai rigima tsakanin ƙasar kano na bukatar da'awa nagartacciya tsayayya kintsatsa madurusa da ramadan ɗin ne ya kamata a ce akwai majalisan da ake tafsiri a ƙauyukanmu da yawa ba a yi concentrating tafsiri a gari kawai ba wani kuje kauye kaza kuje gari kaza kuje ku yi tafsiri a ƙauyuka na tabbata ƙungiyoyin suna da yawa akwai masu wannan ƙoƙari za mu kai jalin za mu ce ramadan in ya zo masjid sahaba da wani da wani da wani mun tura ka lokal gamin ka samari za ku yi wannan za ku yi da ku fara shiri tun yanzu sai mu je mu yi identify wani ƙauye in mun ga cewa kana da ƙorani da tafsiri sai mu tura ka kaje karka damu da abin da za a ɗauki nauyin ka da yadda Allah Allah zai kawo ka haƙura koda da sauro wallahi na taɓa zuwa wani ƙauyen da mota ba ta shiga daga shekara sai shekara ƙauye kuma na je ƙauyen amma duk da haka a ƙauyen akwai kirista da ya zo daga northern islands wallahi malam don ya karantar da addini na ce oh ni ya so in ji mata ba shi ya kafiri ya bar kasar shi huwa kafir ƙauyen na gaya maka wato wallahi mota daga shekara-shekara matu da aka ya zauna a wurin ɗaya daga faransa zauna a tasawa ta nijar shekara fiye da arba'in ba ta samu wanda suka zama kirista ba aka ce duka daga sai mutum biyu amma ba ta bar gari na ce kama kai za tura ka ce ai wallahi ai babu wutar lantarki wallahi babu intanet babu babu sabis babu data ya akhi ga data ka qur'ani kana tsammanin zaka samu aljanna bagas gara basa zai yiwu ba hmm walaysa iktisabul mali duna mashaqqatin tahammalta hafal ilm kayfa yakunu wai neman kudi ka sha wahala ilimi ta zai kasance so Allah ya kawo mana lokacin mu zaɓi zaratan matasa kai je ka wuri kaza ka je ka zauna a je ana supervising ɗinka muna da kwamitin da'awa a wannan wuri a je a duba yaya aikin ya da'awar misali nawa suka musulunta nawa kuka fassara qur'ani nawa aka gane wallahi za ga kamar fulawa ce tana shirin mutuwa albarkacin da'awar sai ga sun farfado muna barin su ko suna suna kai suna farautar su Allah ka ba mu wannan dukiya ka ba mu tsarki dukiya mai tsarki dan mu haka da samar da wuri ka ta fara da dan Allah saboda gina cibiyar masu musulunta musa ido a kansu muna kira gare ku ko masu kuɗi masu kuɗaɗe tsarkakan kuɗi ku kawo irin wannan gudunmuwa kano ya kamata ta yi irin wannan gatan tunda mun zauna a kudu mun son abin da ya faru sun sha zuwa za su musulunta sai su zo kano su ga abin bai je ko ina ba hukumomin da aka ce su ne masu kula da musulunta ina aiki yake ina aiki a turo mana masu musulunta a tura ce wallahi ba mu da bayan ana ba ku budget a tsammani na sai dai idan sun hana ku budget din ne a tafiyar da kuke ciki a yanzu na misali me amfanin ainihin kwamitoci na aiwatar da shari'a su taho daga gararuwa da yawa sun zo kano su dan kano cibiya ce amma su waye gari babu kulawa da su to Allah ya gyara yanayin ka ba mu hali dan mu yi din kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz arabtum saboda haka Allah ta'ala ce waɗanda suke suna waɗanda suka kafirce suna kashe dukiyarsu li yasuddu an sabilillah sai Allah ce mai fasayunfiqu qalisu za su cigaba da kashe dukiyar su cigaba da kashewa thumma takunu alaihim hasratan sannan ya zama takeici gare su sun yaƙi musuluncin yana ƙara ɗagawa lokacin da aka yaƙi musulmai 1995 a bosnia herzegovina irin abin da suka yi irin su milosevic da sauransu abin da suka yi watan da jikin musulmi irin srebrenica in kun san abin da ya faru sai ga musulunci ya ƙara yaduwa masu hijabi sun ƙaru ko september 11 da aka yi america adadin masu musulunta sun ƙaru sun kawo sai wannan adini da ake yakan shi ya ne daga koyon shi sai ga mutum ya gane gaskiya don ka san aikin na Allah ne ba na kama ne a nan masallacin shekaru 20 da kusan uku bayan september september 11 shekara aka yi september 11 wace shekara aka yi 2001 wallahi sai ga wata 'yan jarida daga america daga new tun kafin manajan new york din sai ga ta zo nan kowa ya turo ta nan hoho zau ta same ni da kaga kamanninta kamar alamar musulma ce amma an riga an amerikantar da ita ta zo ne tana tambaya ku ji abu tambayar tunda ana aka yi yanzu abin da ake yi ana musulmi a kasashen abin yana damun ku na ce ba ya damun gina ce ya doesn't worry us yana damu ne kawai kada wasu su halaka su fada rami nace domin Allah na nuna ta ce because God said you will do it and you are doing it sun ja mata wannan aya Allah ce waɗanda suka kafirce those who disbelieve spend their wealth to repel from Allah's path na gaya mata haka sannan kuma Allah ya ce mai they will spend it then it will become a source of sorrow for them. And then they will be defeated. Those who disbelieve will be hardened to the hellfire. Na ce, Allah haka ya faɗa game da ku. Allah ce, za ku kashe kuɗin ku yaƙi musulunci. To gashi kuna yi. Na ce, kyansa ku ƙi. Oh, Allah ya ce, to mun ƙi gashi kuna yi. So Allah ne ce za ku yi, ya ce, you will be conquered. you will be subdued you will be defeated ai abu ne mai saukin gaske ai yakar musulunci kamar yi samaniya kake ne yi ima zama ne a kaki ba wa irin mutum ke sauraka ya ku waɗanda ba musulmi ba muna kira gare ku ku shigo addinin Allah ku gane gaskiya mu zama yan uwa mu gudu tare wallahi muna son ku ne dan kar aje lahira a ce ku shiga wuta Allah shine shaida mun faɗa an bi ba wannan ku ba romu bane in anta illa nadhir an kai lokacin tsayawa ne to saboda haka Allah ya ce za su ce na ja mata wannan aya din na ce kuma you can quote me anywhere duk inda yake ku faɗa faɗa ƙur'ani mu ga abin da ya faɗa waɗanda suka kafirce suna kashe dukiyoyinsu don su kautar da mutane gabarin hanyar Allah to lallai za su kashe dukiyoyin kuwa gashi kuma suna yi abin mamaki ku ƙi mana ka ce oh ƙur'ani ya faɗa to ku ƙi sai gashi dole kuna yi ashe ƙuran ne ke tilasta ku ku kashe kaza ku yi kaza Allah ya ce fasa yunfiqunaha za su kashe kwantar da hankalinka amma kuma ka sani sai ce thumma takunu ala za su zama kuma bakin ciki gare su sannan kuma za a rinjaye su musulunci gabar dagawa duk abin da China ke yi na hana musulmi azumi da tilasta mu cin alade musulunci karuwa yake yi je ka gidajen kurkuku na turai za a ga yawanci waɗanda suke ciki musulmi suna da yawa musamman ka je america ka je jihar philadelphia ka gani misali don na je gidan kurkukunsu da yawa daga ciki baƙaƙe ne ɗaya sai ce well i'm going to spend my life here sir haka zan mutu a nan but i don't worry because i have discovered islam ban damu ba zan na gane musulunci in ka ambace ibn tace ibn that's our scholar bakar fata sai ga yana kana wai ɗaya daga cikinsu ya fara iya fatiha sai ja sallah shi ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai aka ce amin sai ce ya that's good that's good yeah to shi mai san ba a magana a sallah ba to kaga bai sani ba ne shi abin da ya burge shi to sai a gaya mai a ce kai ba a yi maka inda har ka iya fatiha kai wannan shirin ta ce yes go to naka Allah ta'ala ya ce za su kashe dukiyarsu sun matakonu alai hasara sun mai gulabun sannan za a rinjaye su والذين كفروا waɗanda suka kafirce ila jahannama yuhsharu za a tara su ne zuwa ga wutar jahim Allah ka tsare muka kare aya ta gaba ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث من الطيب wannan aya tana da alaka da wadda ta wuce don ya ce li suna kiranta lamul illa in ka ce saboda saboda ba ta zuwa sai da wani abu da ya faru na bashi ne saboda mutumin kirki shi ne li ana kiranta lamun na causality causative agent saboda to me yasa aka ce li eh saboda ayar da ta wuce za su kashe dukiya amma aikin banza ne za su saboda me sai ce li ko bu gane bane li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambance tsakanin abu mai muni mara kyau shine kafirci min at-tayyib daga mai kyau shine imani sun kashe dukiyar amma ya zama wahala kawai eh saboda Allah ya nuna ga gaskiya a nan ga ƙarya can arabtum wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din kuma dan Allah ta'ala ya tattaro rubabban abu ya tara su su zama kaya fayar kuma hu jami'an sai Allah ya rusa su gaba daya wa yaj'alahu fi jahannam ya kai su jahannama gaba daya ula'ika humul khasirun kaga waɗannan su ne masu hasara نعوذ بالله من الخسارة اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين وأدخلنا القبر مستورين واحشرنا مستورين وأنت مستور يا رب العالمين وأدخلنا الجنة مستورين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك ومن الظل إلا لك ومن الرجاء إلا منك اللهم نسألك راحة البال وحسن الحال سميكما و ونزاحة الكثير من المال وقبول الأعمال يا سميع الدعاء والأقوال سبحان ربك رزق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين